أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
to alhamdulillah muna so da Allah a daure a yi shiru saboda idan ba a yi shiru ba zai samu ba dan haka muna so a daure akwai ƙarin abin magana da ake kokarin haɗa shi halin yanzu wanda za ka yi can ba domin ne bayanin da mana zai kowa ya ji gaba ɗaya muna roƙon alfarmar a daure a yi shiru domin wannan wuri fa makaranta ce بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه وسلم babban malaminmu kwamishina na a hukumar shari'ar musulunci ta kano a shek umar sanafage allah ya saka masa da alkhairi shugaba da yan kwamitin shirya wannan lacca a wannan gari na rano sauran masoya da suke son sassan yadda za su daidaita tsakanin su da Allah su karkata wannan wuri muna maraba tare da sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamar yadda aka tsara an aika wa malai zo wannan taro ne a rubuce karfe goma dan haka kuma kan goma ta yi ikara wannan wuri muna godiya Allah ya saka da kai sannan muna mika ta'aziyya ga gaba daya ta rasuwa da abokiyar zaman mahaifiyarsa ta yi a juma'a da ta gabata kamar kawon mahaifinsa da ta yi a ranar juma'a nan amma saboda girman alƙawari yau ko ku ba ba ba ya ga ya zo ya kama mana alƙawari shi ma muna godiya Allah ya sannan akwai mawuri guda daya an tsara malai mana bayani ne akan halittar ɗan adam halittar ɗan adam da neman da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya masa sannan malam ya mai mana gyara cewa ara da cewar da hanyoyin gode masa dan kar kawai ga ma ni'imar baka kuma san yadda zaka gode masa ba shi ma wannan gyara da malam ya mana muna gode da ba ta lokaci ba muna so ne mu gabatar da malam kai ya fara karatu amma muna roƙon yadda ka san al'umma garin da ladabi don Allah nuna da ban wannan wuri domin in an ce za ka ga surutu to ana karatu zai taba kima mu zai taba ilimin da za a samu kuma abun gaba daya zai jawo mana abin da ba shi muke so ba muna roƙon wannan farma don Allah daure a yi ta a daidai wannan gaba nake ta malam Allah ya sa ka malam kai kai
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يشاء وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أتيتنا علما أو مالا أو منصبا لا تخش أحدنا ولا تجعلنا سوى القبور إذا زادتنا ولا تجعل إذا فشلنا وبلغنا دائما أن الفشل الذي كل النجاة الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد wanda ke so ko mun ci abin da ake so ko ayi idan muna son haka sai mun aje abin da ba saboda shi muka duba ba mun aje kalmar ma akan abin da ba saboda shi malam wani ya zo don ta tattauna da wani mabokinsa a nan ko dai ne hira ko dai ne wuta ta hayaya amma malik rahimahullah lokacin da dare yana da zama masallacin mafarkin zama ana karatu da rana sai yi wa shigo cikin ririn madina sai makaranta aka dare kowa ya tafi kallon yiwa ga cikin ririn amma malik yana da nuna tashi ba sai ya yaya wanda ya rawaito mota wanda ya zata da tattalin yayan maliki yana da nufin tashi ba sai da imama ne da likaya ya bada da tattalin lalibar ba sai da yi masa gari wata azanni wadda da zama da garin saboda ita zan banta mai yiwu da ba tattalin kakar ba sai ya sa kun jami'an kalin lakar da dudu mai haka yi yiwuyin kamfan ko kawai yi wani wani da ke gare da shi sauƙi a kan da zaba ne wani da babba to ta kare ke roƙon idan ana so ne bayani kuma wanda ba da dama da ne bayani to wannan da fasi sai na yi mishi so so ne wata kila ban saba da hayaniya ba a tsara da gabata a hannun ya tattabarwa ba ba ba ne wani shi sa sa ne yawa a gona da jami'a na da hakuri ne ba a hayaniya idan ban ma zo zan yi magana idan da kai kai ya da suru in ne na ga mama akwai irin da zuwa to cutu din ne magana gurbin ba ba mun zaka dauka ba ne ne magana so da an halin mutum bai da samu ruwa ba ba mutum ka san da yake so wato zai ke cikin da yake kun ba ba wannan nan nan da kake ne a fili kake da wannan to abin da zan yi magana ya yi wa kankana da taimakon Allah da domin ta sarki zan yi magana ya kan yi wa Allah wato ta tsada da neman Allah da ke yi wa cikin da hanyoyin gobe wa Allah subhanahu wa ta'ala amma ita ce ma ta ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ga yana yin tattabaru in tattabaru ne matallahi da ta tuzuha idan ka ta tashi da jirgin ke ba Allah bai bai ce an an bai da wani imomi ke wani ima bai tata ko waje da ke bada Allah ya yi ya ta dauke ta ta ta bi ta tana zalata ta tana yana da har Allah ya ne ka sa za ya yi tantan ta tantan da ima irin da ne ke cikin to da sauran imomi idan aka ne mai da zan yi magana na yau akan da ke mu kan Allah ko ke ta ta bi akwai mai da ake rana annabi babban mutala wato jima ba da muni wanda Allah ya yi wanda yake so da wanda ba ya so sai bi mai ta ake kira da mutala mun jima ke bantacce jima wanda Allah ba ke sarki ba ya ba da ke sarki ga wanda ke zaba yake so wannan ne mu mu da biyu akan sa za mu magana da taimakon Allah to jima ta kai ga gari ta farko shi ne samar da mutum da bai da bai wani ita ce bambam an samar da mutum da bai daga rasuwa zuwa samarwa kuma wannan samarwar da aka yi masa ba a samar da shi dan wata biyan bukata ta wani da samar da shi ba babu wani abu da ake nema a gurbin da ke Allah wata Allah zai saka wa Allah kowanne bai bai hace wata halitta ba don da kare masa wata na kasa wata ta waya bai bai hace mutum din ba da sauran halitta domin mai amfani da su su masa rana a kan wani abu da yake so masa saboda ta samar da mutum da Allah ya kawai yi mai kadai da isa ta isa ta yi kawai amma ba wani abu zai masa shi ne ya kai masa tasbibi kafin ma halitta ta zai kai masa tasbibi da ba mai shi tasbibi a can kawai in duniya ta hudu ta yi imani fiye da na annabi sallallahu ba abin da zai kare Allah in duniya ta hadu ta tafi dan kafirci ba abin da zai kare Allah saboda wadda halitta kawai ya ce ne da sannan kuma cikin halitta ta ɗauki mutum wani dan soki ke ce ba ba mutum da buniyar da muke ke ci gaba daya da mutane da aljanu da tsuntsaye da dabbobi da kwari da itatuwa da duwatsu da kogi da kirkirce teku da komai ƙasa in kan ka tara a cikin abin da Allah ya halitta da da zai cire wannan ya samu gaba da daga halittarsa babu wani abu da za a iya gane cewa ba a cire shi duniya ba za a iya so da kankanta ba ta bisa komai ba duk ranar nan ta fi wannan ya samu somaliya amma akwai kaukabin da za a saka masa rana guda miliyan ba za a saka komai ya ciki ba shi shi sa ga mana shi mai kuku ne wasu sama banana da aidin wa ina na musu ita ce sama na gina ne da iko mu masu yi rautawa ne haske dudunsa da ike yi wanda ya rana ta tashi gudowa za ta ci ruwa wato mil miliyan ɗari biyar a cikin minti takwas da sassan saka take ce ce wannan tafiyar hassan yake ce ce miliyan ɗari da biyar a cikin minti takwas yake ce wannan tafiyar to amma masarautar ubangiji da sauran ala akwai inda in hassan ya bai duk wani wannan na nasa zai zai ce zai kara miliyan dubu ba zai zai ji gurgurun ba mutum ba wai ko ko to ba ba da ya ce din din masa wata rana ba ba din din sanda ne so da rigima ta farko kenan Allah ya sabar da mutum bayan bai sannan na rigima ta biyu Allah Allah ba ta gaskiya ya samar da mutum ko wanda za ta yi maka masa a wajen jini da rayuwar cikin sauki to wannan suna bangaren rigima ga mutum kowa Allah ya sabar da wanda yake so da wanda baya so amma wajen samarwar na faɗi ta dandoli amma nan sun kawo dawo da koyon Allah ya zuwa karkar nan na bin Adama ta karkari da Allah ya bin Adam shine bayan ya samar da shi sosai ya masa tilai da ki wacce ta bambanta da sauran halitta gaba da shi sai ta ce kalkalan nan ya sani a sani ta tawimi kila da aka yi masa sannan na kuma na biyu amma masa hankali wanda ya yi masa ado ya mai masa saiti komai na da ke tafiya da kakada ta hanyar wannan hankalin an ka ɗauki ragamar da halittar duniya aka daga kata nan mutum gaba daya to dangane da halitta ta jikin mutum Allah yi ita ce ne so mun tattauna farko Allah Allah mafi sarki yana cewa a cikin suratul mu'minun لقد خلقنا الإنسان من سلالة من دين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مبغة فخلقنا المبغة عظاما وكسرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين Ubangiji yana nuna mana cewa asalin halittar mutum daga ka aka yi shi ne ba a da lalai sala daga nan aka cancanta lalai halka ya an sassa koma ta hanyar gwamnati wannan gwamnati a kowane lokacin yin mutum ta wanda ya yi halittar mutum ana ana samun sama da miliyan dubu amma ma tsadiri ka gari zai kai ga saurayin zaɓa guda da da hikimarsa kowane mana harkar mai masa an kanta jini na irin kowa ana sama da miliyan dubu a lokacin za a samu juna biyu ko ba zai ba da shi ke wa Allah ba ni ko ban yi wa Allah mai da ji daɗi za ba na ba ko an gurin ba ba ban bai wa Allah da daɗi za ba na kawai ban na lalaci ko lokacin wannan mai ba da da laraba ba kirkin alhayawa da manawi shi wannan alhayawa da manawi kamar horko da yake kenan kansa kamar kibiya yana da wuya bulbulalle ko yana da jela idan ya zo lokacin da za a fitar da shi din ubangiji subhanahu wataala zai sa wata kwayar halitta ba ta bi gidan fara ba ta fito daga jikin mace ta je ta ta mahaifa ta ga ya ta ke dai na mulki saboda ba zai su sannan akwai mai hukubil wata hanya da ta je ta kyama mace akwai ruwa amma ba ruwa asali ne duk abin da ke yiwu cikin tsirrai da ya fi kace shi sai wannan kwayar da zai taba wurin ta ce ce daidai da jin wannan ruwa sai kuma a ga yawa da shin kuku a cikin kamar mai lagwagwagwai saboda wani aiki zan da ɗaukan to idan yi wannan ubangiji su wani tala cikin miliyan sama da dubu na shi sa zaka sai ba shi da dama sai yi yana da duk abin da ya masa wayi an kauce to in je ita ko ko haifa tana da kalli guda da ne a dama ne a hagu wannan jami'in da take da shi ko mai ko yana da gira kamar balawu ji kai kake to idan wannan yazo ko tana ko tana sai ta kawo in Allah ba shi a yi wuce kuma ba shi ne yau sai ta kawo idan ta kawo shi sai ta tura cikin abin mahaifa to daga nan zai dinga tafiya yana tafiya yana tafiya yana tafiya har har yi kuma inda Allah Allah ya hada da bai na mace ita kuma da ita shi ma zauna to a lokacin da zai wuce din akwai akwai shingaye iri daban-daban akwai kantau iri daban-daban idan ya zo ya samu ta tangar yana kanta sai kan iso mu shiga gaci to yi mu shiga gaci kamar yadda an harba ruwa roke za ga a harba ba in yi sama za ga ya bangare bangaren nan nan gar karshen din kamar yadda ya yi ci shi kuma ya samu damar tafiya saboda wannan zai ta fita tana fita wuri kuma akwai wata mutuwa a cikin sai ta mace sai gargaji tana tana gargajewa sai ta fita sai ta ya wurin shi ne sai sai ya shiga yana gaggashin wannan wurin sai ya hada da bai na mai sai ya dunkule guda da guri guri sai zama kamar fayar ya tara bangare guda da wato fayar sai zama manufacin amshaj wanda Allah ya dan dan kan da sanin ne da mutum amshaj nan ta ta ji kwatar da Allah musulmi an basira maganar da ne a yanzu na kasawar wurin mace da namiji da duniya ne shekara dubu da dari hudu ko kuma dubu biyu da dari hudu kafin ga gawa wani abin da Qur'ani ne kalmar da ya fada dan ga ga cewa wannan namiji da ke haihuwa sannan na samu da tintin wannan ba ba ne sai tintin ga arasu aka fara wannan magana sai da ta zo karni na goma sha tara ko na ashirin bursan sannan ya ta gaga na wannan wannan da wani hikima wato ninki takwas a kan kan gida da cin fadar da mahaifar take tun yi gudu ya kwanta ya zauna to shi ne zama alalaka da da ci mamalin rufa shi ke to yi gudu ya zauna ya zama alalaka to shi ta zala cewa daga garkar da da sana na mai zala ta bibi ne sun wanda da ana mu fatatan fi karara da kiki wurin amintacce ne ko da wata ta'adda za a yi mata ɗauka abin ba mata yayin yanka to ba za ta iya zuba ne mai mahaifar ta ba kuma an sa mata makari an sa mata jijiya ya aure da ta gaba ta baya ta dama ta hau an yi mata da kyan tsari sannan girman ta ya wuce ta hamsin an kankan waje amma ta girman ta buru ta zama ɗari bakwai ai ɗari bakwai saboda an tsara da za ka farfara ta kawo wata da baya idan wani ya saka wannan kwan a ciki da na namiji da kuma shi rai da namiji haka a guri daya suka zama wannan shashirin da kwashirin da kuda da nan kai daga cancan su ya zama alalaka sai kuma alala da shi mudga mudga shi ne tsoka akwai mahallaka ce wa gairi mahallaka wannan mudga kuma ya ce sai mai mai ta kashi shi kuma kashin ubangiji ba ta ala ya tsara shi zama shi ne zai zai mai mutum ya tsayuwa irin ta mutum ba ba da dabbobi ba domin mashin da Allah cewa izam ya yi jini daban-daban wani kashin an yi shi dogo wani kashin an yi shi gajere wani kashin an yi shi mai kauri wani kashin an yi shi ziriri wani kashin an yi shi wato mai hororo wani kashin an yi shi dubbalalin kurma wani kashin kuma an yi shi mai sha wato a cikin sa akwai wata ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta wanda ba zai shiga akwai kogon da ba zai shiga ba sannan wani an yi shi da kwari wani wani kuma an yi da tudu sai wannan bangaren da ke cikin wancan saboda aka yi mutum wato gaba gaba gaba gaba ba shi da guda da riku da tuntun sannan nashin baya shi ne ne kan kasa sannan mutu kai gari wani ya yi hawa hawa hawa hawa hawa hawa hawa ko ne ya saka ya ce suka masa washa in ya saka da ne suka masa washa in suka da suka masa washa ya jera ba a taɓa Allah ya taɓa maimaita ƙashin baya wani mutum kowa da nan da bai yi wani kuma wani gajere haka dai a tsakani sannan lokacin bayan yi masa wani fari a ciki yi masa wani rami kamar pipe a tsakiya wanda na zuzo lana kuma ita kuma aka hada da jijiya guda miliyan goma sha tara da ɗari tara da casa'in da takwas mun yi sa mata wannan sannan kuma aka kara shi wani kashin baya aka kuma zo a ɗora wa mutum wato Allah ka faɗa na dama da na hagu sannan aka sa masa mun doya sannan aka zo aka ɗauko aka ɗora shi kuma wuya ma ma ke gudugudu ta yi da kashin wuya zai ba shi dama ya daga kan sama ko ya shi kuya kuya kuya kuya ga dama kuya kuya ga hagu inda ba da sa masa ka faɗa ba zai yi ba sannan kashin baya sai zai ɗora shi a kan wani kashe da lalawa ba ke kiransa kususu shi ne mai haushi ke kiransa kuburu wannan shi wani wani kan kan gungun mutum sai kuma sai aka zo aka kawo wani abu a jikinsa sai aka sashi a kake saboda aka san kuma aka yi gashin cinya da daga zuwa gwiwa da gargatan haihuwa zuwa tankan kafa ubangi ya tsara wannan gashin a haka yadda zai makawa dan adam kamar hannun nan da gaga jikin su su yi su kowanne da shi azabi aka yi gurgurdan da kakata so da dan dan da zai kuskun dindin kamar yadda sauran dabbobi su ke tafiya ba ta hanyar shi Allah ya yi mutum jibi na dabba ba to mutum yana cikin mahaifinsa ba ta sani ba aka yi masa wani zubar to bayan ya zubar cikin sai ce ce ka kawo da za a lahama wannan shakon kuma sai da bai da nama wannan naman wato iri daban daban daban daban masu amfani daban daban na ba ba ka kawai kyauta ta aka zuba shi ba kashi ɗari biyar ne da ashirin da takwas kowane daban daban aka aka saka shi wannan wannan naman da aka saka wani wurin an saka shi kaɗan wani wurin an saka shi da yawa sai gudan da bukata in kan ka gudan ya yasa za ka ga naman da ke cikin yan yasa kaɗan ne amma ya ka dubu wanda ke cinya da manzanna na dada na kuma an yi da yawa saboda da kuma ke so da dada zai zauna na da shi zai zauna a da gari ya kasa zuwa kan kan diko ko jira ko wani da za a ga gurin na na fa kamar nan nan ne ya ya idan mun ke zauna ya yi da in ya tata ce ta yi jiya sai ya yi ko kuma to to ne saboda da kuma mun mun yi zuwa na ma cikin kan al'ada ko da yin da ya ce sannan wannan nan da ya saka wato Allah akwai wacce da ciki aikinsa shi ne motsa ka idan kana zo za ka tafiya akwai tsokokin da su ne za su motsa ka ke tafiya idan kana zo za ka gudu akwai tsokokin da aka halitta za za harbar ba ka gudu in kana zo za ka lallaka rani akwai tsokokin da aka shirya za za harbar ba ka idan kana so sai lalle ka mauna ma ba amama akwai tsokokin da za harbar ba kan kana za ka gudu akwai tsokokin da za harbar ba ka sannan in ranka ya baci akwai tsokokin da aka saka a fuskar ka za ka ga mutane abin da yake zuciyar ka ya baci idan kana cikin farin ciki akwai tsotsokar da aka a afirka za a kan kana kana na sai na sai na sai sai har aka wannan duk ubangiji masalaci ne ne ke saurayi ya za a alhamman sai sai lalle ce da nama to sannan kuma nama da da bambancin balbalbal dan ya nama dan adam da zai ciwo ba sai zo nama mai sai lalle ce da fata kafin ya lalle ce da fata sai dai sa kike yayi nama makon rana sai ya dauko fata ta cikin ana kita guduma cikin kuma mai rita sannan sai dauko fata ta bidiyo ne wata kin ta bashara ita kuma wani biyar ce akwai kuzuriya akwai shaukiya akwai baibaiya haka sai saka ka sai saka ka sannan akwai wanda idan ka kankara ka za ka kana farko shi ko kuma idan ka ka ta su biyar ya rufa cikin dan dan sannan nan ta ta da ya saka sai ya ta marmariya kundin da ke cikin mutum kamar miliyan biyar zuwa miliyan goma idan ka zo zamanin lari sai sai mai mai dumi bikin kanka ba za ka san dare ba jin jin ɗinka ba zai bushe ba kuma ba zai dare da kare ba ta koma ji idan kuma ana zafi sai kuma ta mai mai da sanyin cin ɗinka ba za mu kai kai ba na ciki ba idan za ka tafiya ko kai gudu ko kai wani aiki abin da cikin zai dauka na zafi ita ce za ta ta ce sai sai da mutu da shi wata da dora da mini din ka sai ku mini da tsawo ka yana yana gaga kamar yadda abin da aka saka ka a aiki daga bayan tana ba da ta girgin ban ba da ruwan yi da take zuwa da wata ala ya ta take fita sannan ta kare maka dukkan wata waye cuta akwai defense mechanism a cikin ta wato jihar manana duk wani abu da zai same ka na illa in dai akwai kwaito da ira ba amma ko ka ta yi cuta za ta shiga ga fatar an kawo ta kare maka wannan shi ya zama masu tsoron cuta AIDS suke zai tsoron karkar da garin yan farce a yanki mutum ko a garin wani al'asi a yanki ce ko da wata irin cuta ce sai fata ta fasu sannan wani wani zai samu ta mai akwai ta duk cuta za ta baka ubangiji ya ba kariya a ciki sannan ne ta taimaka ba ba ka shiga wato mai bai sha'awa ta zo ya daukan hankali da zai daukan kido ubangiji ya yi ta sannan nan akwai wani wanda ya ke saka mata wato halayen mulaunina wani ya saka mata da yawa wani ya saka mata kaɗan ita ta kana halayen mulaunina an saka mutum da yawa to sai ya zama gini na babar fata wanda aka saka masa sinadarin kaɗan sai zai zama turi ko balarabi kamar kuma kimar Allah idan idan ka kawo mutum titi da yawa ko yin kan da ke gibiri to halu gidi gidi ko lokacin da muka taɓa yi wani soja yake gaya mana cewa a lokacin da aka yayin duniya idan soja bai zai shiga ranar yi awa tara amfanci amma mana na wuce da dabur sai fita wuce mutum ya wuce awa uku sai mutu sai da ta kai japan da abin ya yi zaza lokacin da mai kado wani bangon mai da da sai ta ta ta shi kai da ta ce duniya ne mai zazayi ingilgil kankan zazayi sojojin makarfafa ta kan da rana na wani wancan sai da ta kai ana zuwa da wato duro ilimin malfata a tsaye da kudin ingila da kwakwaro ya da rikin tashi a mai bai bai na yaranci a bai gita saboda wannan wannan abin da Allah ya ka ya yi sai sai sa sai da wani bai bai wannan ba ba iya rayuwa da jin sauri wanda sa sa ka kan wannan da zai zai da wani ya yi sai ta bai wannan imam ba mun san san san ce na cikin mahaifiyarsa ya tsara da haka wato na fuskantar da zamanin rahama sannan sai sai tun ma'an sha'ana na kalkan aha sai kuma wani da shi halitta ta ban wanda ake kira da mutum wanda zuba mata kwakwalwa mai ma'ana sannan kuma wannan abin da ubangiji ya yi ya yi mutum ne a wani mahalli wajen nan da mahaifa ita wadda ake wannan a cikin bata ne ko tota ba ta ji ko ba ba da zan zuwa wanda ya yi mai kimani sannan kuma a lokacin ya iya ba shi kariya a lokacin daidai mai wannan yana cikin intensive care intensive care da samu asibiti ta yi samu kana na'uri mai kaza za hana kaza za to to shi aka ba mu intensive care lokacin da ya cikin ya zama wannan wan ya zama dunkulallen ana jujjuyi da tattasa akwai gurbi inda babban mace fita daga cikin dangirarta wannan shi tura mutum abinci yana tura masa abinci mutum yana cikin mahimmanci yana ci yana sha yana nan fashi kuma idan ya gobe ya gobe ba ya yi wani zai sai mahaifi karfa ba lokacin da mun biya ta kuma ta kama dolewa ta tabbata sai ta tura wannan za a kwace da wancan mahallin ta kakan huta aiki na yana na kai kashe ko sai da ta tattaki ita kuma biya ya zan zan tura iskar da zan zan gani cikin mutum yana cikin mahaifa sai ta tashi ta tabbatar ba kwaya ta sanar da shiga idan da zai abinci sai ta tashi idan zai kawo sai ta tashi komai sai ta tashi babu wani mara kyau ne shiga cikin mutum a wani lokacin yana samun nan kariya saboda ga zan gulgurin da sannan gulgurin da dundun gulgurin har san gulgurin Allah ya ji a tsari yadda ba za a ba da sanyi ne zai da daskar da shi ba ba za a ba shi ba da zafin da zai nanka shi ba sannan ba ba gudu da zai hana shi rayuwa ba ba hasken da zai hana shi rayuwa wani ya tsara wannan mahaifiya ba ta sani ba to lokacin da halittar ta gama hawa Allah ya san cewa kashin zai iya karfar kalubalen duniya fata za ta iya karfar iskar duniya idan zai iya karfar hasken duniya kullum zai karfar gwagwarwar duniya da farfariyar ta kawai sai ya yi mutum kama alkai sai ya yi kafafa ta dama sai ya dora ta karkashin gwiwar ta dama sai ya dora kan gwiwar ta ta hagu dunduniyar ta dama sai ya dora ta kan kafafa ta hagu sai ya dora ta kan hannun ta dama sai ya dora ta kan hannun dama akan canje su ta hagu a ɗaure hannun sa wawwara akan canje su ta dama sai wani ya daga mazonin sa sama sai da ya kansa kasa kuma kuma fuskar sa tana kallon baya ba kallon da mutum saboda wurin da mahaifiyar da ke baya ba wuli kada da wani abin ta taɓa shi sai wani ya nisa wannan ya mai ce wani hannun da ya ta sha ta haka to ya san lokacinsa ya yi mahaifar ta ce ke kamar maji ba ba ta mana da ta ta same shi sai ya mata lokacin sai sai ta ce kun yana neman taimako karaba da wannan nauyi shi ne cewa sun ba da dalila ya tsaro sai sai ta bi kamar tun da allura za su shiga ana ana ji masu yi kara rubiya da ɗan yan yadda shiga kan kan jama ɗan yan yadda biyu uku ko shi shi ke cewa ayyukan wata ta zo in yi ɗan yan yadda zai shiga ke ke ke ke ruwa ya tutu daga daga nan kuma daura wani yan ta sai sai har mu shauka shi ke ke sai mutum ya zo duniya to lokacin da zai zo zon Allah ya san kashin da zai zai karfarfar hannun mutane fata za za yi karɓar bakin duniya idan zai zai karɓar bakin duniya kuma zai zai karɓar kwarar duniya to ke fito da duniya ina fito da duniya kuma bai yada shi ba sai shi ya masa abinci ne na wani wawa da damunsa da sanyinsa da kaurinsa da gaggirinsa da sassansa da sinadarin da yake da bukata a ran da aka haife shi Allah ya yi zuba da nan ne kadai in yi yawa ya wuce sai kara da masa sinadarin babba jiya jibi ya kara masa sinadarin kullum da Allah ya kara masa sinadarin da jikin shi ke da bukata sannan ya bashi da ruwa ba ya wucewa kuma ya da dangantaka tsakaninsa da wannan gidan ruwa da kuma kwakwalwar haifiya ko wata kwaya halitta nan gushe ta ciki kankanan wace tana da jikin haka nunan kuma dan idan aka ɗauki dan dan aka kai shi dan bauta yana baki dan yan farka wannan magana ce da Allah ya shirya shi ta ci wannan abu sai sai daga nan tana zuwa sai sai da yan uwa ya san san kai ta ci wani subhanahu wa ta'ala yi wa dan adam da wannan ana masa wannan ana masa wannan wannan kawai shi sha amma a lokacin Allah Allah bai masa haurawa ba a lokacin Allah Allah ka shi ne da hankali da basira ba domin ya zo ne da hankali da basira mai mai da ke rayuwa ne za ki masa sanin da nayi saboda yana da rauni wajen ji wa kansa ma maganin wani abu ba to kuma za za dinga da mu na kace sai dai ji da hankali ba ba mu kai da ta ba ba da basira sai ya hankali ne ba ba yana ba ba shi na ba da abubuwa har har zuwa lokacin da zai kammala wannan mace Allah sannan nayi ba shi hankali ba saboda lokacin ba baya bukatar abin taurawa abin da bukata shi ne mota ta sinadarin da shi zai zai rayu kuma da hama ba da haifi da domin yana da haƙaura da yake ciwo yana haɗar ta to sai kyale lokacin da zai fara da kamar cikin kuma sai farko sai sai sai kuma haura da fara da fitowa a hankali wani wani hakuri ya fito lokacin da zai cin abinci da gwargwadon da kaka zai fito da gwargwadon da yake da wani abinci idan cin abincin wannan ne haura ina da bukatar abincin da ya wuce wannan sai ka kara fito da wani hakuri wanda ya ce da wani abinci ina kara masa karfi ina kara masa haura har sai zuwa lokacin zai zai kira ne cikin haura sun zai cin komai kamar yadda kowa zai ji wanda ya ya wani wannan da rahama madan dadada musamman ne mamakon nonon uwa in yi mutu da haƙora to kuma sai ba shi alƙalƙi ya nama sai ba shi alƙalƙi ya gangani sai ba shi alƙalƙi ya tsaba ba duk abin da kan nan cikin kuma ya buɗa masa da da ne ya sanya kaunarsa da jajjauta ya sa cikin zuciyar mahaifiya da mahaifi su kadai sai ma ma rara mu baya kana kana girma yana ma ma rara sa tausayi kada kaunar ka ka cikin ka kan sauran jama'a na duniya gaba daya saboda rahama wanda idan mutum yana kalalami da da zai san nan bankin ki a gaba mai rarrafe a baban titi ya hau kan titi mota za ta taka shi duk wanda zai ne tambaya ina nawa ina ina mahaifinsa amma idan cin bali ne wani wani kan gani ana ana bin mahaifinsa kowa ko bai ne ko Allah ya kan fara wannan zuka kan kowa dan gina maka ko yau shi ka kai ya raba da wani wani abu sai kara maka wani ne shi kuma wannan yana cikin abin da mun yawa dan adam wa wannan rahama to wannan bangare kenan na yadda Allah ya zuba mutum a tsaye a dire wanda zai tsayawa kamar yadda na kan nan kuma zai iya tsagonawa zai iya rukuku zai iya zama dirsha zai iya zama harbe zai iya zama rakuma zai iya zama tafiya sannan zai kwanciyar mu girbi ko tsakin gida ko na hagu zai zai iya ce zai iya girgi na kuma ka tashi lafiya to da zai halitta kai sani ba wata Allah zai yi wannan bandan da mutum to bayan an samu wannan sai abu zai zama cikin makararwa ta ci gaba suraka ya samu maka na'urori daban-daban na farko dan dan dan yana da bukatar cin abinci dama yana nono kuma zai ci abinci to Allah ta da masa ala wanda Laraba ke kiransa wato al-jihad al-habimi al-jihad al-habimi shi da al-farwa al-hakim marka abinci da raba cikin dan adam farko wanda ya sa mutum haƙura haƙura nan kuma wato wato abincin da kan gani kuma kuma inda kan kalla ala ya banta da kowane jirgin jirgin zanga yanzu zanga wannan duk in an ka dauko wato wani zan aka zaka ka dauko dan dutsen wani ne ke mulki na sama ko na kasa na sama na Allah ya san da mulki ba da sama ba ko wani kan zai tauna haɓarɓa ta ce cikin mulki ba da sama dan yana maka kasa ala ta banta da kowa sannan wata wannan da ke da karfin gaske amma sai ya yi maka jinjin karfin ba za ka gani ba yanzu za ku lura yanzu za wani jirgi da ake so za a yi wani ta ta gagamar zuwa ingila ko daga ingila zuwa amerika ake so ya zuwa a cikin minti arba'in amma mana na ta yi suna ta kokarin yin za za a yi za ji karfin tafiya kawai sai kuma ba tafiya ba da ke domin za ka ga yin karfin gudun kafin a je ka fitar da hanyar kanka to domin shi ne mai hikimar da yawa wanda za ka tauna amma ba za ka da gargar kai kai bai lokacin da ya so yana ma maka sai ya bari ka goje kana tauna halitta to za ka jama na wasa ba bane shi kai kai kai amma ba ya za ta ce kai ba za ka ci ba ba sannan nan cikin har cikin wato a yau ba baki kuma wani sai ya zarewa yawon baki dan dan nan babu dan nan komai ya ce haka ke salam saboda wani ka sa ruwan daɗi a bakin ka ji gargan sa an kan ta zai zai ka je ka je bishirin sa saboda ka sa abu mai zai ka je ka sa mai bauri ka je ka sa mai bishiri ka je ka sa mai kamar ka je saboda wani wata kima da Allah ya zuba kan ka dana ka kai irin ni'imar da Allah ya yi maka shi sa ba harshe da ruwa wanda ba da dandan saboda wani wani ka saka sai fasara maka har sai sai ga abin da za ka dinga dandana wa harshen mai sunan ba ba zai iya fasara maka shi sannan kuma ya yi bakin ya saka faso da suna nazari wanda shi kuma ke ce maka da zartewar gwamnati idan mutum yana magana lokacin karshen shakka da za a gani ganin wani na nazari ne na asiri kana kana saka abin a bakin kana kana ba da taunawa shi zai narka zai sa maka zai mai lauyi shi ta sa mutum ya tauna abinci da za a fito zai gani da lauyi ba wani abu ne wanda nazari ne cikin yawon bakin mutum shi zai makawa haƙoƙoran ne na tattauna shi sannan kuma aka zo makogoro inda ake kan food passages wannan passages shi kuma an tsara shi wanda kuma akwai wato jiya ce ko kuma ma horo ne da biyu daya na wucewar wani abu ko ne wucewa murya wannan abu abu ke kan kan turanci ko ko passport wancan ko ke kan kan wind pipe guda yi ne amma kan kace abincin abincin ya karka sunan wani da ke cewa zai kaddara halada ya ga abin da zai wata za ga abin da ta wuce tura za za yi a cikin kokon nan ba ma aure da za za nan da abin da yake na ba baki to kuma da bai san shi ke wuce ma ba zai ta wuce ba inda iska ta ke wucewa ba amma ma yake su nuna wa mutum gima a kai masa ba ya gani to to sai sa mun yi kauce sai ya bai inda murya ke ta fita sai ga ga mun yi kwala sai ya fara tari sai sai kwari an an ga wani sai kuma ka ce sai masa dundu dauka ta zai warke to nuna mutum aka kai yake kuma zama aka kai maka mutum take wuce ta hanyar da ba kai ke sace ba kawai wucewa yake yi sauran kakkacin sun gaba shi ka gode wa wannan ya maka wani abu kan ka zama mutum to in ya kuma ya shiga kowar hanji yana shiga akwai hanji akwai babba akwai kwarari akwai kowar hanji to idan ya shiga ita kuma wannan ita ce wato refinery inda ake wato narka abu a tafafa shi a tafafa shi wanda za mu yi wani ya ko ce da refinery da duniya wacce ce ta tace mai fit da sauransu ta ko wacce digiri na wuta ta zafi a cikin cikin cikin wannan wannan ta ko wacce digiri na wuta ta zafi amma saboda hakiki ne abin bayan za ka ji wajen zazamu akwai shi kuma amma ya kare kai ba za ka ji ba amma ana za ka saka abin jiki saka ka ce shara a jikin ka ce ka nan ta ta duk abin jiki sai sanar ka shi in ta nan ka shi kuma sai ta sarar ba ba gida da da da da da da suka gari sai ta ta waje ta killace shi duk duk duk wani abin da suka gari ne ne biyu in ta nan ka shi sai ta rabar fitar wani abin da suka gari ne daya in ta nan ka shi sai ta haɗa maka guda da saboda yana da bukata ta karewa da yana da bukata aka kare ne hawa biyu duk tattawa ne maka sannan kuma ta tura hanji shi kuma sai duka in yi duka shi kuma sai tura wa wace gaba abin da kai kai kai da bukata ta da abin da nan kai da bukata ta abin da kai kai da bukata ta abin da nan kai da bukata ta abin da gwargwar kai da bukata ta abin da gagan kai kai da bukata ta abin da fata kai da bukata ta duk da gaba da cikin wannan abincin akwai arziki a ciki sai a tura musu kowanne ya sani da ya ja amma an mamaye duk abincin da kake kowane ilimi ne arzikin da zai fata ta da wanda wanda ya babar wanda ya shaka ta ne ko ta bai ta wata daga al'arshin ubangiji yake kewa ko ruwa ne ke sai ya yi kyau wannan sai sai na da malakun da suke al'arshi ga al'arshin wani su ko na malakun sun da ko ka ta malakun sama su ko malakun sama ba malakun da suke tare da kowane malaka yana da alhakin kulawa da gabaka da abin da za a babata wannan lalata da ke ci ba ya yi kuskure ta saba inda Allah ke so da kowane mala'ika ya tabbatar da shi da yake so komai bai ci kullum haka yake sannan wannan shi al-jihadul hadimi to sai na shi ne al-dawlatul jamawiyya al-dawlatul jamawiyya shi ne jiki da Allah ya sama wa dan adam wanda da yake ke rayuwa ba ba dan dan yake ke rayuwa da shi jini Allah ya yi jini daban-daban akwai wasu kwayoyi farare da wasu kwayoyi jajaye a cikin sa kuma har yau duniya ba ba wani taba yin jini ba ba wata ma'aikata ta jini duk abin da sa mutum girman malalami ce sai dai a ba da taimako a yi a bi wani wani sai wanda Allah ya hada ma ba a samu wanda ke jini ba ba saura wannan jini wani ya tsara idan ka kaci abinci sai wani ya shirya hanta ita ce za ta tura ma wannan sai ta tafasa shi in ta tafasa shi ga jojoji da zogalwar mutum ne wata da nama mutum ne wata da masara jojoji da wake ko shinkafa amma ta tafasa shi sai sai ta mishi jini kuma wani gurbata ce ce karere kamar tabo to lokacin da ta tafasa zai yi kumfa kumfan bai baki kuma ya tafi wani kumfan shi kuma dorawa sai ne wannan kumfan bai baki sai wani ya ma ce ce tura ta matar mama shi kuma wancan kumfan mai ruwa rawa sai a tura shi taifa sannan wannan gurbataccen na jinin shi kuma sai a fi da shi da ke hanta din shi sa za ko ta da baka yanka ta ga ko shi jini a cikin hanta ta miki miki to za su fita in suka fita a cikin wannan ko kuma da ruwa a ciki akwai fayin da ruwa jinin a cikin cikin ruwa ciki ruwan ne fayin zinsa to to in mutum da cikin hanta tare da ruwan to in yi cikin cikin zai maka illa yana fita daga wannan jijiyar wannan jijiyar ta cikin hanta ita kuma kowa da san karka sai sai burbu ta buke ruwan ke cikin jini gaba ba ba wanda zai fita ba cikin kanka sai jini ta tattace wanda ba ruwa a cikin sa ita kuma kowa da ta tattace ruwa sai mutum ne ya yi wani burbu ke shi kuma su sauran kai samu matsala dan kan da samu matsala in hanta da samu matsala dan kan da samu matsala to kullun ka ake yi to idan wannan ne ya fita shi wancan wancan wancan wato kumfa baki wanda aka tashi aka tura wa al'umma to shi kuma shi ne ke taimaka da digestive wato wanda abinci kana cin abinci kana gama ci ruwan hanyar ta rufe sai mu zama wata ta kaga asar a ciki tana na gaga ke nan sai ta ba ki je da ki to shi ne ba ba abinci matsalar wani ana gaga wace ka zama cutar fasa sai ta kakasa to idan wancan kuma an ce wannan babbakin ba da wani shi ba ta ala yana da jiji ba kuma yadda da shi amfani wanda ya zama ga daga ana da abinci inda da zai bace bace mutum ruwan da ya abinci kamar safiya a cikin mutum ya kare mawulo inda Allah ya bar wannan famfon da kan cikin mutum da ya yi jin nan ke magana sai da da ba su tunta ta ji da za gargaza da gaba da tunta amma ba ji mai mai ji sai mai kuma sanadar da zai ka abinci shi kuma wancan ruwan ruwan aka mai da shi sai ba shi kuma ga mutum abinci ana ana so ta ta ta ta wato shi awar abinci wannan ruwan da zai fara daga ana ana ga ga sai ta shawo shawo kira da da ta ta ga gaji sai sai su ji sun ga ba ma ma ne ka sha dan wannan da da ci gaba da bai kai kai ka ci gaba da ji awar awar abinci ko ne kuma shi aka bar wannan yau wannan rawar shi kuma ana bar wata awawa ranar cutar shawa za ta yi kashe mutum ana ana taki amma ba mu yi zai kashe shi ma mai wannan bankin kuturta za ta sa wannan rorawar kashe mutum zai zama shawara amma da ka bai bai da wannan rorawar da sanana zai sa ka da rashin aure a gaban shi ko kuma can baki har kamar da shi sanana zai zai maka abinci da ne na dadewa to sannan jini kuma ya fita da ita abubuwa ce kamar tattabo in yi mutum kuma akwai wai wasu jijiyoyi da ke kan aure da to sai Allah ya biya wata gaba ta ce zuciya ita kuma wata ce da ake kira miliyan cikin mutum zuciya kuma wani ne mata wato aljihu da biyu akwai aljihu a dama akwai aljihu a babu ya mata wato ya mata wani shambaki a tsakiya bayan mata wannan a tsakiya aljihu na da dama ya raba shi akwai na sama ana ana kira su zai akwai na kasa ana kira su buɗe na hagu shi ma haka akwai na sama zai akwai na kasa buɗe to sannan ne zuciya sai Allah ya tsara ta kamar yadda wani wato dan adam abin da yake nan mu yau da gobe akwai kwakwalwa da take aure yanzu haka nan da nake da hannuna in in so ne ne kwakwalwa da za a aure sai ne yi to kuma kuma kwakwalwa da da shi da ba wani in da abinci ba wani da yadda zai ke ko da aka tsara halitta ta kawai za ta kama ma ita sai dai mutum bai shiga ba an tsara ita ma zuciya Allah ya automatic shi wannan aljihun nan sama a cikin sa abubuwan tumatin yake yake ce ke sai aiki da da zai samu matsala to akwai kuma wani kulli shi kuma a cikin tsakanin aljihun sama da kasa sai ka kama aiki da da zai samu matsala aljihun na dama na kasa shi sai zai aikin shi gaba gaba ne ita ita ta automatic ba ta ba ta ta ba ba ba wani abin da kawai ke samu shi ne inda jini kuma zai zai zuwa ba wata mama to ita wannan zuciya idan ne ya zo gurbatacce baki kamar tabo ya shigo cikin wayansu fari masu karfi to sai ga cikin aljihun zuciya da dama na sama in ya cika sai ta buɗe wani tantani sai kuma mai bin zuba cikin aljihun zuciya da dama na kasa shi kuma daga nan sai ta yi famfin da zai ta har har baki sai ta fitar ta wasu jijiyoyi masu karfi da ke aure da to ita kuma sai ta yi shi jihu huhu wannan mata ta sa ana kai gurbataccen jini cikin huhu sai kuma ya tsanka shi sai ta fasa ta yi sai zai mazman kai kai kirgirin da muke ke zuwa ba da launi sai ta fasa ta oxygen sai ta samu wani kwayoyi mararayi a sassa kwayoyi jajayayi a cikin jinsa sai sai suka fara da idan mun da kwayoyi da kauta da komai to sai kuma ya fito zuciya har harbo shi sai kuma ya tawo ga ayyukan zuciya na hawa sama in yi cika shi kuma sai ya buɗe sai ya ba wa ayyukan zuciya na hawa na kasa shi kuma ayyukan zuciya na hawa na kasa shi kuma sai ya harba cikin da jini ya tafi ruwa jikin ɗan adam da baba da ko a ka kan kan fafas sai ta ta ko kwalwa jini ko da san kan wata shida sai ta ta wata kan gaban jini saboda ko wannan cuta tana harbawa so da ashirin amma ubangiji ta ta ala sai ya tsara mata akwai wajen abubuwa guda biyu da ya sa mata akwai jihadul asabi a ta'afifi akwai jihadul asabi wato da ta aikonin da ta afifi wannan ta'afifi ubangiji ya san ya ce sauce ta dinga har har ba da ya shi da lokaci da a cikin mita to amma saboda karkar mutum ce ta daga pat pat pat pat sai ya kawo kuma shi ne zai dinga daidaita auta ita tuke shi ne ne ta aiki kuma shi kuma sai a wannan ta ce da har ba ba an kai gari a kowane mutum da ke sai da har ba ba su su in yi yawa har ba ba su saba'in za ta ta ga rabar jini a cikin mutum wato ne ta hagu ko yoshi amma idan za ka yi tsarin da tashi ko za ka yi noma ko za ka yi gudu to sai mun yi sa wannan ka kasa sai wancan kuma gudu sama sai zai gudu zai sai ya kawo jini sa'an kai kai zan zaɓar sai sai da duk wani na harbar ba sai wani zaka sa sai ki ci ko za za ka yi ko za za ka ko za za ka gudu in an ka bar wancan bugawar a cikin wato su sun a cikin minti daya to sai sai jirgin kai ga ga ba ban da ta kuma mutu kamar sai an hada sai sai guda da ya yi shi mu an ba shi sai sai kuma yana tuwa yana da kara su biyu wannan wannan gidi ya tsara wannan dan dan dan yana rayu zuciya nan tun tun yana fasa sama na biyar cikin mahaifiyarsa mamman da ke fara aiki in ka ga ka tana yin aiki da da mutum ya mutu ita ba za ta fata ko kana ka ba Allah kana da sa ya sa ta jika amma kai da za ka fata mutum ko to mashi wannan bangaren ne ke nan wani ya shirya wa ɗan adam to sai a tanafus numfashi ubangiji ya sa alala numfashi ne Allah ya sa hanci kuma hanci Allah ya sa mutum tinta iri ya samu air condition iri a cikin hanci iskan kan da muke ji akwai mai zafi akwai mai sanyi akwai mai wushashiya akwai mai belayi idan wushashiya ta shigo da bushin da ba a bukata ta ce kashe mutum idan danjan ta shigo da irin da ba a bukata ta ce kashe mutum idan da za ta shigo da irin zafi da ba a bukata ta kashe mutum idan da za ta shigo da irin zafi da ba a sanyi da ba a bukata ta kashe mutum to a cikin hancin dan adam da wani ya karkar tuta duk sanyin iska ta ta shigo in sanyin da cuta ta ce ta gama mata idan mai zafi ce sai ta karkata ta idan mutum ya ce sai ta ji kakata idan mutum idan dan mai mai mai mai to idan dan shi sai ta ma ta sai dai gurgurdan da dambunka da zuciyar ka da kwakwalwar ke da bukata haka kullum da shi kullum ka da adadi sannan nan wani da akwai wani wani wani wani wata wura ko da wata cutar ta ta ta idan ta ce ta to idan ku akwai kwaye ta tafi wannan filtar kan kanta to za ta iya wucewa to to nan ma za ta tafi filtar ta biyu ita wannan ta wuce duhu sai ta sake tacewa idan akwai abu mai kanta ta yi karkar wannan filtar ya sake wucewa to akwai wata tafi ta duhu za ta sake tacewa to to in aka samu wani yi karkar filtar yana taba kwakwalwa ko yana taba da ba so sai kwakwalwa har harbo sai sai mutum ya ce har sai abu ya fita sai kashe alhamdulillah domin mutum ta ta kashe saboda haka wannan fashi da mutum ya yi a cikin minti ɗaya da mutum ya ganin fashi kamar masu da yi da yana fata yana so ko goma sha shida ke fita yana yana ganga na fata yana ganga na fata a duk lokacin da ya shiga sai sai ka kara jikinka gaba ɗaya ta ta tabo jikin ta ta mama ta ta ta kwakwalwa ta nan ta tutu a duk lokacin da ka gaba ta ta gama ta ta ta ta ta ta ta amma bai da ta ga jikin kuma sai sai ga jikin ta ta tuwa sai sai sai rayu so so kuma suka fitar cikin kishi ta ana ana cancanci ana ana cancanci kullum aka da kada da ga ga yana sai lokacin da mutu saboda shi ma an ta ce maka duk wata cuta ba da dan akwai wannan fitar cikin hancin dan adam ba to duk mutum da ke karkar arba'in an ji abin da zai zai samu a cikin hukunsa za a samu kamar kwanan awon da haski kwano da na daura a cikin wannan al'ada in yi shi karkarar barbani amma ma tattata ta ce ko ko guda ne ba za a samu ba wannan shi wani ya sa wa ɗan adam dan ya samu damar rayuwa ta tantan fashi na jin daɗi idan ana so gane hikima da dama da ke cikin wannan fashin ka ta dambe ke ta asma in yi ne mata numfashi ke dan duk duniya ne ta sace zai yi bara karbar masa amma mutum yana ta yi gobe baya yarda da cewa ni'ima aka yi masa numfashin kogo yana aikinsa hancin yana aikinsa ko kana da Allah ba ba ba Allah su zo da sun da Allah Allah sai ke ke ke ke ba ga ya kawai kai kai komanda ne to sai al-jihad al-asli al-jihad al-asli shi ne kokolwa kokolwa ila ya fa gidan akwai al-mukh ita ce kokolwa ruhi saboda kuma ya raba ta biya biya kwanan da ba ba ba da hukumu ita kuma ita ce cibiya ta tare ilimi duk abin da kake a duniya kwakwalwar da ke biyu idan da za ka raba mace ta kuma ba da iya wajen da za ka karfa ku kallon kwamfuta ana ana gaga an ce ba za ka iya sanin kwamfuta ta iya iya da kasa amma wani kirkiro kwamfuta da abin da kwamfuta ke da shi a cikin kirkiro da Allah ka kan kwakwalwar da adam duk da ke da rai da karniya a cikin kashe yawa ba ya amfani da goma kowa wani yamma da wani da duk abin da shi ne kwamfuta sai ce idan ana so a kwatanta kwamfuta da kwakwalwar da adam to sai ka samu kwamfuta ta yi daban-daban mai sistem daban-daban in ka haɗa miliyan ɗaya ba za ka yi kwakwalwar da adam Allah ya sa ta tsari wannan ta ta ta ta ta ta ta din ba ta ta ba ta saka mata wani abu su wannan duk na wuri sai ka musu system ne system san kaza za a karɓar kaza system san kaza ko me ma mata ba ta ba ta kaskashe ba ta ba ta wani jacket in za ka sa mata ilimi